علي من الشيطان الملؤون الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala wanda da ikonsa da yadda sai ba mu dama muka zauna a cikin wannan masallacin mai albarka masallacin da ake kiransa masallacin ibini kemiya da ke nan garin azare ko akan titin sula katagun da ke nan garin azare inda muke gabatar da karatu a cikin wannan littafin da ke gaba gare mu littafin da mawallafin littafin ya sanya masa da suna mukaffiratu zunub in ba a manta ba mawallafin littafin shine abu abbas ahmad ibn abdul halim ibn taymiyah tare da sharhar wata baiwar Allah mai suna Shaika bintu Muhammad wato Alƙas. Har yanzu dai ba mu gushe ba, muna magana akan gabar da mata gabar da ta mata take da cewa man arada tariqas salamata duk wanda yake nufin wato dari wato hanya na kubuta to tazahza an asbabil halaki to zai nisanci wato sababai ne wato na halaka walazima ɗariƙar hidaya sannan kuma ya lazimci wato hanya wato ta shirya wasala da kuma wato salaha wa min a'zami ma yu'inu ala zalika shine yana daga cikin mafi girman abin da zai taimaka akan haka shine muke magana akan su to abu na gaba da ta kawo shine bayan mun yi magana akan su almudawamatu alal a'mali sannan su addu'a'u sannan su wane ne to yanzu sai ta kawo abu na gaba shine alhazaru alhazaru min su'il khatima shine taka tsantsan wajen wato mummunar wato cikawa mutum ya iya iya wasa kada ya aikata wani aiki da zai janyo masa wato ya samu wato su'ul khatima wato mummunar wato cikawa haisu aqala aqulubul arifina billah tace ta yanda Ulubul arifi na billah wato zukata na waɗanda suka san Allah a ƙala'a wato suke jin tsoro, almuɗi'ina li shar'ihi sannan waɗanda suke yin ɗa'a kuma ga shari'ar Allah ɗin su bahanahu wa ta'ala, wa ma'amahum alaihi minal istiƙama, tare da abin da suke kansa wato na istiƙama, wa ɗa'a da kuma wato ɗa'a, illa annahum ya kafuna an ta zila bihim ƙadam suna jin tsoro kada wato diddige wato ta gushe ko kuma ta zame musu bi ma'asiyatin su je su aikata wato saɓon Allah fatak abudu ko fatuk ubadu arwa'uhum alaiha har ma a zo a karɓi wato rayukansu da wannan wato a karɓi rayukansu suna kan wannan wato saɓon Allah ɗin ababin musali kullum wannan tsoronsu kenan kada su wato ta zame su je su aikata saƙo saɓon da za su dawwama a kansa har ma a karɓi rayukansu wato ba su sani ba fayaktumu lahum bisu'i sannan sai a cika musu wato da mummunar wato cikawa sai ya ce wa qadra au sar'az zunubi haƙiƙa kuma sun ga sar'az zunub wato shine kai wato na zunubai bi maut menene ya mutuna alami ala gafalacin wanda suke mutuwa wato a bisa wato rabkana kan su zo su mutu wato a bisa rabkan ibn qayyim az-zawjiyya ya faɗa ba'da awal ba'd al-muhtadirina bayan ya faɗi wato shashin waɗansu zuntuttuka na waɗanda mutuwa ta zakke musu a halin mutuwar tasu min man lam yuwaffiq li husnil khatima dangane da waɗanda ba a datar da su wato da kyakkyawar cikawa ba ibn qayyim da ya kawo irin labarurruka da mutane suka samu wato su'ul katima bayan ya ambata da hikayat da waɗansu hikayoyi fi haza kasir wato a cikin haka masu yawa to ibn qayyim az-zawri sai ya kada baki sai ya ce faman kana mashgulan billahi duk wanda ya wayi gari ya zamo ya shagaltu ga Allah subhanahu wata'ala wa bi zikirihi sannan kuma ya shagaltu da ambaton Allah subhanahu wata'ala wa bi muhabbatihi sannan ya shagaltu da soyayyar Allah subhanahu wata'ala fi hali hayatihi a halin rayuwarsa to waje da zalika ahawaju ma huwa ilaihi indal kuruji ruhihi ila Allah to zai samu hakan din ahwaja ilai shine yafi buƙatuwa zuwa gare shi inda kuruji ruhihi a lokacin da ransa yake fita ila Allah zuwa ga Allah subhanahu wataala matukar mutum ya shagaltu ga Allah da ambaton Allah da nuna soyayyarsa ga Allah subhanahu wataala to a lokacin da ransa zai fita kuma to zai ji yafi buƙatar ma wato hakan din saboda zai gana da ubangiji ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu duk wanda yake son haduwa da Allah Allah madaukakin sarki yana son haduwa da shi saboda duk wanda ya Allah madaukakin sarki ya kaddara masa wato husnul katima wato kyakkyawar wato cikawa to lokacin da malakul mautu wa awanuhu suka zo karɓar rayinsa to za a nuna masa wato gidansa na lahira sai ya ta Allah Allah a karɓi wato wannan wato ran nasa shi kuma idan mutumin banza ne shi ma za a nuna masa gidansa na lahira sai ya kyamaci wato ya mutu domin ya je ya haɗu da Allah shi yasa sai manzon Allah ya faɗa a ƙarshen hadisin man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu duk wanda ya kyamaci haɗuwa da Allah madaukakin sarki to Allah maɗaukakin sarki shi ma yana ƙyamar wato haɗuwa da shi sai ya ce wa man kana mashagulan bi gairihi fi hali hayati amma duk wanda ya wayi gari ya zamo shagaltacce ne da wani Allah subhanahu wata'ala a halin rayuwarsa bai damu da Allah subhanahu wata'ala ba wa minana wasihatihi da kuma wato lokacin da yake da lafiya shi ma bai damu da Allah ba bai shagalta da Allah ba to fa yata asaru alaihi ishtigaluhu billahi to ishtigaluhu billahi wato shagaltuwarsa wato ga Allah fa ya ta'assaru alaihi zai wahala wato a gare shi wa hudurihi ma'ahu inda mautihi da kuma halatto da kansa zuwa ga Allah wato a yayin mi mutuwarsa kamar yadda muka faɗa ne cewa abinda malamai suke faɗa man asha ala shay'in mata alaihi wa man mata ala shay'in bu'isa minhu yawmal qiyama duk abinda mutun ya rayu a kansa a kansa ne wato yake mutuwa kuma a kansa ne za a tashe shi a ranar tashin alkiyama tunda dai bai shagaltu wajen ambaton Allah ba bai shagaltu wajen nuna soyayyarsa ga Allah ba to idan ya zo mutuwa abu ne wanda yake mai wahala a gare shi kuma ya shagaltu da Allah a lokacin da zai mutu wato zai bar mi wato duniya shine abin da ibnu qayyim yake cewa fa ya ta'assaru alaihi ishtigaluhu billahi wa hudurihi ma'ahu inda mautihi ma lam tadrukul ma lam tadrukuhul inayat min rabbih cewa matukar dai al'inaya wato kulawa daga wajen ubangijinsa wato bata mi ba wato bata riske shi ba sai ce fali ajali haza saboda wannan kana jadir kana jadiran bil aqil ya zamo jadir wato ya dace ga mutumin da yake mai hankali ne an yalzima qalbahu ya lazimtarwa wato zuciyarsa wa lisanahu da kuma harcensa zikirallahi wato ambatan Allah subhanahu wata'ala ko kuma tunawa da Allah haisu makana duk inda ya samu kansa sai ke cewa li ajali tilkan lahaza saboda wancan lokacin wanda za a ka zo a karɓi allati mi allati in fatat shaqiyan shaqa minana shaqawatul abadi wanda idan har shaƙi wato shaƙawarsa wato ta kubce masa to ta kubce masa wato har abada ne a babin musuwaki idan mutum ya samu cewa da ya kyakkyawar wato cikawa to ya shaƙawa wato rashin arzikin lahira wato ta kubce masa wato har abada a babin musuwaki ko kuma ya sake yin mummunar wato cikawa to shaƙawa ta same shi kuma wato har abada sai ya ce fa nas'alullaha muna roƙon Allah maɗaukakin sarki an yi inana ala zikirihi wato ya taimake mu wato wajen ambatansa ko kuma wato wajen tunawa da shi wa shukurihi da kuma wato gode masa wa husnul ibadatihi sannan ya taimake mu wajen yi masa wato kyakkyawar wato ibada abu na gaba da zai taimaka wa mutum wajen dora shi akan wato hidaya abin sunansa wato menene akan tafarki wanda yake mai kyakkyawa sannan ya nisantar da shi da tafarkin halaka ko abin da ya kama da haka shine tace at-tafakkur fil ma'al shine yin tunani a makoma ko kuma at-tafakkur fil ma'al wato yin tunani wajen neman wato almalja wato mafaka cewa mutum da'iman wa abadan ya zamo yana yin tunani a ina ne wato mafakarsa ina zai je ya fake ko abin da ya kama da haka zai ke cewa iza ta fakkara abu fi halin duniya cewa idan bawa ya yi tunani a halin wato duniyarsa wa annaha mazara'at lil akhirah cewa ita duniyan nan wurin shuka ne domin lahira ita duniya gona ce a ina za a girbe abin da aka shuka a duniya wato ita ce mi lahira wata fakkara fil qudumi ala rabbih sannan ya dinga yin tunani ala qudumin wato a bisa fuskanta ala rabbih zuwa ga ubangijinsa wahidan fardan wanda ubangijin nasa shi kadai ne sannan kuma fardan wato duk dai wahidan da fardan duma a nasu ɗaya cewa ubangiji wanda yake wato shi kaɗai wata fakkurin filmi filƙadad sannan ya dinga yin tunani akan abin da ya shafi wato kabari wa zulmatihi da kuma dufin da yake cikin wato kabari wal sannan yake yin tunani akan ranar tashin alƙiyama wa ahwaliha da kuma wahalhalun da suke cikin ranar tashin alƙiyama wasra sannan yake tunani akan abin da ya shafi wato sira'i wa haddatihi da kuma kaifin kaifin sira'in da manzon Allah ce a haddu min sai cewa sira'i wato ya fi takwabi mi wato kaifi wal mizan da kuma wato yayi tunani akan mizani sannan kuma saqalihi wa kiffatihi cewa nauyar shi mizanin da kuma wato sakwasafansa tun dai idan an je za a auna wato ayyukan bayi akwai waɗanda ayyukansu na alkhairi zai rinjaye munana mizanin sa ya nauyi akwai kuma wanda mizanin sa wato zai yi safa-safa to idan yana tuna wato waɗannan wata tsayyuru suhu sannan kuma yana tuna wato a tsayyuru suhu wato shine watso da takaddu da za'i a ranar tashin alkiyama da Allah madaukakin sarki ya ce fa amma suhu nushra idan a watso da takaddu sannan wa munsarif ilal jannati aw ilan nar sannan ya dinga tunawa cewa bayi a ranar tashin alkiyama akwai waɗanda da su juya su tafi aljanna akwai kuma waɗanda wato da su juya su tafi wato zuwa ga wuta to idan mutum yana tuna wato haka lam yaktir bi hilmillahi alaihi ba zai yaudaru ba ko ba zai ruɗu ba da mi hilmillahi alaihi wato haƙurin Allah wato a kansa ba, ba zai ce, ai Allah ko kuma ya rudu wato da rahamar Allah maɗaukakin sarki wato a kansa ba. Wa huwa mi, muƙimun ala ma'asihi alhali kuma yana nan kan saɓon Allah. Yana kan saɓon Allah kuma ba zai rudu ya ce, ai rahamar Allah wasu wa rahmatu hukus kumine ne wasu a kulla shay'in alhali kuma yana saɓo kamar yadda muka sha faɗa. Cewa da yawa waɗansu suna amine ne ruɗuwa da rahamar Allah maɗaukakin sarki Allah mai gafara ne mai jin ƙai ne ƙwarai Allah mai gafara ne mai jin ƙai ne sai mutum ya rudu da wannan ya je ya ta aikata abin da bai dace ba kuma ba lalle ne kuma rahamar Allah din ta biyo ta mi ba ta kansa a wannan lokacin ba shine anan abin da yake so ya faɗa anan sai ya ci gaba da cewa faqadmi faqad ya akuzuhu alami ala darratin Allah madaukakin sarki yana iya kama shi bisa amina ne girra wato a bisa wannan yaudaruwar tasa قال الله تعالى الله مدوكاكين sarki yana cewa ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim ya kai dan adam menene ya rude ka dangane da ubangijinka wato mai karamci har ma ka rudu ka ka bauta masa ko ka je kake aikata sako ko abin da ya kama da haka da kuma fadin sa da madaukakin sarki da yake cewa wala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahi al-ghurur kada ku yadda rayuwar duniya ta ruɗe ku kada ku yadda wannan mai ruɗin wato ya ruɗe ku wato shine wato shaitan da faɗin can kuma wa qala ibnu qayyim ibnu qayyim ya ci gaba da cewa kun fil abana'id akira ka kasance daga cikin ƴaƴan wato lahira wala takun min abana'id dunya kada ka yadda ka zamo daga cikin wato ƴaƴan duniya fa innal walada yattabi'ul umma domin cewa ɗa wato yana bin gyatumarsa ne. Kenan duk wanda ya wayi gari ya zamo wato shi ɗan duniya ne, uwarsa ita ce duniya to duniya zai fi. Duk wanda ya wayi gari ya zamo kuma ɗan lahira ne, uwarsa ita ce lahira wato lahira mi zai bi. Shi ne abin da Ibn Qayyim ya ce, kun min abana il akira, ka zamo daga cikin ‘ya'yan wato lahira, wala ta kun min abana id duniya, kada ka zamo daga ‘ya'yan wato duniya. fa innal walada domin cewa shi da yattabi'ul umma wato yana bin wane ne wato yatimarsa ne ko wato yana bin wato uwarsa ne sai ya ce إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوما حشر من قد زوده yake cewa idan kai har baka yi guzuri ba saboda ranar ko kuma iza an talam tarhal bizadin idan har kai baka yi tafiya da guzuri ba ar-rahl wato shine tafiya tafiya zuwa lahira kuma ana karanta rihlatul qulub wato tafiya ta tabbata wanda idan mutum ya tafi ba zai mi ba ba zai taba dawowa ba daga duniya sai barzak daga barzak kuma sai ina sai lahira duk wanda yake yanzu yana rayuwa a duniya to in an kwana biyu zai wayi gari ya samu kansa wato mi a barzak shine wata marhala bainar duniya wal akhirah shine tsakanin duniya da lahira duk wanda ya mutu yanzu yana barzak ba zai je lahira ba sai ranar da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara aka busa ƙafo na biyu shine wato zai je wato lahira da Allah ya maɗaukakin sarki ya ce fasa'ika menene Allah maɗaukakin sarki ya ce wani fika fi suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah summa nifika fihi al-ukhra fa izahum iyamun yanzu idan aka yi fura na farko duk mutane za su mutu idan mutane suka mutu babu wanda zai rage sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya so sannan sai Allah maɗaukakin sarki bayan shekara arba'in ya sa a sake yin fura na biyu to a nan ne kuma mutane za su tattashi a nan ne kuma za su isa zuwa ina wato za su isa wato zuwa wato lahira na haka to rayuwar matakai uku ne duniya barsak wato ina lahira to duk wanda bai yi guziri ba a tafiyar da zai yi zuwa lahira ba minar tuka guzurin da yake wato na taƙawa ba to a basarta yawman hashar za ka kalla a ranar da za a tattara mutane man ƙatta zawada wanda ya yi guzur. A ranar tashin alkiyama akwai wanda ya yi guzur ya je gaban Allah da Allah ce fata zawadu fa inna kairar zadi taqawa. Ku dinga yin guzuri amma mafi alkhairin guzuri shine mi taka tsantsan da dokokin Allah. Shi yasa suka ce izal mar'u lam yalbis libasan min at-tuqa taqallaba uryanan wa in kana kasiya wa khairul libasil mar'i da'atu rabbih wala khaira fi man kana lillahi asiya. wai idan ɗan adam bai saka tufafi na taƙawa ba shine izal mar'u lam yalbis libasan min at-tuqa to taqallaba uryana zai ta jujjuyawa ne wato tsirara wa in kana kasiya koda da akwai tufafi a jikinsa suka ce wa khairu libasil mar'i da'atu rabbih mafi alkhairun tufafin bawa shine ya zamo mai yi wa ubangijinsa wato da'a wala khaira fi man kana lillahi asiya babu alkhairi ga mutumin da ya zamo mai saƙon Allah ne subhanahu wata'ala duk mutumin da bai yi guzuri na takawa ba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to a ranar tashin alkiyama zai ga waɗanda suke wannan guzuri ɗin to a lokacin da ya ga waɗanda suke guzuri ɗin nan to nadimta ala Allah ta kuna ka misli to a wannan lokacin sai ka yi nadama kai burin ina ma ka zamo kwatankwacinsu mutum ya ga waɗanda suka je lahira da aiki turum shi kuma bai je lahira da komai ba bai je lahira da takawa ba sai ya dinga yin dana sani ya ce ina ma ya zamo mi kwatankwacinsu sai ya ce wa annaka lam tarsat liman kana arsada domin cewa kai ba kai tanadi ba da irin abin da suka zamo wato sun yi tanadi wato na tafiya wato lahira wato da shi ba da yawa mutane sun shagaltu da rayuwar nan suna ta aikata sako ko abin da ya kama da haka har lokacin da malakul mautu kuma zai kawo musu ziyara ya dauke su a halin da mi suka samu kansu a ciki take cewa Umar bin Abdul Aziz ya kasance la yajufu dam'uhu cewa abin nan hawayensa ba sa wato bushewa min hazal bait wato a wannan baitin idan yana karanta shi yana cewa wala kayra fil aishi fala kayra fil aishi li imri lam yakul lahu min Allah fi daril qarari nasib cewa babu alkhairi ga rayuwar wato mutum iza lam yakun ko lam yakun lahu min Allah fi daril qara in har bai kasance a tattare da shi ba a gida na tabbata wato nasib wato yana da wani rabo ba to in dai zai rayu a duniya ya je lahira ba shi da wani nasib wato wani rabo na gidan lahira to rayuwar da ya a gidan duniya la khaira fiha wato babu alkhairi a cikin ta saboda ya rayu a banza ya je kuma gaban Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya kaddara masa shiga mi wato shiga wuta a babin musaki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wato ya kare abu na gaba da ta kawo shine ma'arifatu samaratu talkil ma'asiya wa hiya kasira shine fa'ida sanin fa'ida na barin wato sako idan mutum ya san fa'idar barin sako to shi ma zai taimaka masa wajen ya samu kansa a hanya wacce take ta kwarai kuma ya nisanci wato hanyoyi wato waɗanda suke wato na na halaka daga ciki shine tace fadarullahi ala abd annahu idza hamma bi ma'siyati summa tarakaha lillahi yusabu ala tarkiha laha lima warada anhu sallallahu alaihi wasallam shine abu na farko fadarar Allah madaukakin sarki akan wato bawa annahu idza hamma bi ma'siyati duk sa'ilin da bawa ya himmatu zai aikata wato wani aikin zunubi summa taraka halillahi sai ya tuna girman Allah sai ya bar aikata wannan zunubi din to yusabu ala tarkihi laha za a bashi lada a bisa barin wannan sabon da yayi lima warada anhu sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ya gangaro daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan bawa ya himmatu zai aikata laifi sai ya tuno laifi ne abin da zai aikata din zuciyarsa wato ta sanar da shi wato laifi ne saboda duk abin da mutum zai aikata na laifi zuciyarsa za ta faɗa masa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma wani sahabi da ya zo gaban manzon Allah kafin yayi magana ma sai Allah ya sanar da manzon Allah abinda wannan bawan Allah ya zo zai tambaye shi sai manzon Allah ya ce masa ji ta tasalu anil birri ka zo kana tambaya ne akan da'a miye albir sai ya ce istafti qalbaka ka nemi wato fatawar wato zuciyarka zuciyarka ta zame maka wato malam sai ya ce masa albirru maddama'at ilayhi nafs da'a ko da shine abin da rai wato ya nutsu wato da shi duk abin da ran mutum ta nutsu da shi wannan shine ake kiransa wato da'a sai ya ce masa wal ismu ma haka fi nafsi shi kuma zunubi shine abin da ya sosu wato a ranka ranka ta kai ta kawo akan aikata shi sannan wa karita an yattali alaihi nas ka kyamaci cewa kada mutane su tsinkayi wannan aiki to idan har zuciyar mutum ta kai ta kawo wajen aikata wannan aiki sannan baya so mutane su gan shi yana aikatawa ko kuma baya so mutane su ji labarin cewa yana aikatawa to wannan aikin wato sabon Allah ne al'ismu ne haka manzon Allah ya faɗa wannan bawan Allah kenan zuciyar mutum farko ita ce mi malamin sa wato wajen aikata wato zunubai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi yake cewa man hamma bil hasanatin falam ya'milha duk wanda ya himmatu zai aikata wani wato kyakkyawan wato aiki sai bai aikata ta ba to kutiba lahu hasana za a rubuta masa lada guda iji manzon Allah ya himmatu zai wani aiki sai bai samu ya aikata wannan aikin ba to saboda niyyarsa da ya himmatu wajen aikata wannan aikin sai Allah madaukakin sarki ya sa a rubuta masa lada guda sai ya ce fa in amilaha idan kuma ya aikata ta kutiba lahu ashara za a rubuta masa wato lada guda goma da Allah ce man ja'a bil hasanati falahu asharatu amsaluha duk wanda ya zo da wani aikin lada guda ɗaya yana da kwatankwacinsa guda nawa guda goma haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa to duk wani kyakkyawan aiki Allah yana ninka shi sau nawa sau goma sai ya ce wa man hamma bi sayyi'a duk wanda ya himmatu kuma zai aikata wato sayyi'a wato mummunan aiki falam ya'malha amma sai bai aikata ta ba lam yuktab shay'an ba za a rubuta masa komai ba ku ji adalci na Allah can da ya himmatu zai aikata kyakkyawan aiki da bai aikata ba ma an rubuta masa lada guda ɗaya amma nan da ya himmatu zai aikata mummunan aiki sai ya tuna girman Allah sai bai aikata ba dan malamai suna cewa idan ya tuna girman Allah ne sai bai aikata ba to a wannan lokacin ba za a rubuta masa komai ba amma idan tsoron idan mutane ne ya hana shi aikatawa ko wani abu ya ji tsoro ya bi kar wani abu ya biyo baya to wannan kuma ai daman yayi niyyar aikatawa ko da bai aikata ba wannan ladan zunubin aikin za a rubuta masa saboda ba tsoron Allah ne ya hana shi mi ba aikatawa ba tsoron gudun tsumine ne surutun mutane sai ya ce fa in amalaha idan ya aikata wannan aikin kuma kutiba lahu sayyi'atun wahida za a rubuta masa mummunan aiki guda ɗaya iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yana daga cikin abin da zai sa bawa ya gane wato samaratu na barin zunubi shine idan ya bar zunubin bai aikata shi ba saboda Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki zai sa a rubuta masa wato lada abu na biyu karkashin sanin fa'ida wato na barin wato aikata zunubi shine tace abin nan nailul ko kuma ni eh nailul iwadi min Allah shine neman canji daga wurin Allah maɗaukakin sarki. Duk wanda ya himmatu zai aikata wani aikin zunubi, idan bai aikata shi ba saboda tsoron Allah maɗaukakin sarki Allah zai canja masa wannan aikin zunubin da wani wato aikin lada sai Allah maɗaukakin sarki ya bashi lada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi yana cewa innaka lan tada'a shay'an lillahi illa illa min illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairan laka cewa ba za ka taɓa barin wani abu ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya canja maka abin da ya fi shi wato alkhairi. A wata ruwaya da ce, In na kalanta da a shai'an, ittika Allah, kai ba za ka bar wani abu ba saboda tsoron Allah maɗaukakin sarki, illa a ɗaka Allahu kairan minhu, sai Allah maɗaukakin sarki ya baka abin da ya fi shi wato alkhairi. kamar yadda ya faɗa wata ruwaya da ce man taraka shay'an lillahi awwadahu Allahu khayran minhu duk wanda ya bar wani abu domin Allah sai Allah madaukakin sarki ya canja masa wato abin da yafi wannan wato alkhairi shine tace fa man taraka shay'an duk wanda ya bar wani abu tahawu nafsuhu wanda ransa wato take son sa awwadahu Allahu khayran minhu Allah madaukakin sarki zai canja masa abin da yafi wannan abin wato alkhairi fi duniya a duniya wal akira da kuma wato lahira sai ta ce faman taraka ma'asi duk wanda ma'asillah duk wanda ya bar wato saban Allah madaukakin sarki wa nafsuhu tashtahihi sannan kuma ransa tana kwadayi ko ransa wato tana son aikata wannan saban awwadahu Allahu imanan fi qalbihi sai Allah madaukakin sarki ya canja masa abin da yafi wannan abin wato mi imani ya canja masa da imani wato a cikin zuciyarsa wasi'atan sannan sai Allah madaukakin sarki ya sanya masa wato yalwa a cikin wato zuciyarsa sa wa inshirahan sannan Allah madaukakin sarki ya bude masa wato zuciya wa barkatan fi rizqi sannan Allah madaukakin sarki ya sanya masa albarka a cikin arzikinsa wa sihhatan fi badanihi sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa lafiya a cikin gangar jikinsa ma'amalahu minas sawabillahi tare da shi kuma akwai ladan Allah maɗaukakin sarki allazi la yuqaddaru ala wasafihi wanda ba a ba za a iya mi wato kaddara siffanta wannan sakon Allah eh abin nan ladan da Allah zai bashi Allah zai bashi ladan mai tarin yawa wanda idan an zo za a siffanta ladan ba a isa a siffanta shi ba ba dan komi ba saboda ya bar aikata zunubi domin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda wani saurayi ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzon Allah azilli fi zina ya manzon Allah kamin izini na daina aikata wato zina sai sahabbai suka daka masa tsawa ina daki ka zo gaban manzon Allah ka ci a manzon Allah ci ku kale shi ku kale shi udunu minni sai manzon Allah ya ce masa kusanto zuwa gare da ya zo zuwa gare shi sai manzon Allah ya ce masa a tuhibbu li ummik kana so yanzu a yi zunan da gyatumarka sai saurayin ya kada baki ya ce manzon Allah ja'alani Allahu fidak Allah madaukakin sarki ya sanya ni fansa a gare ka ya kai manzon Allah sai ya ce la uhibbu bana so sai manzon Allah ya ce masa wannan su kazalika su ma mutane ba sa so a yi zina da gyatumarsu sai ya ce a tuhibbu li ibnatak yanzu kana so a yi zina da gyatumar da yarka sai ya ce masa la uhibbu sai ya ce wannan su kazalika su ma mutane ba sa so sai ce a tuhibbu likalatik yanzu kana so a yi zina da kanwar uwarka ko yar uwarka sai ya ce masa la ya rasulullah bana so sai ya ce masa wannan su kazalik har daga ƙarshe ya dinga lissafo masa dai da ya ji duk manzon Allah ya ce baya so sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dora hannunsa akan mi akan kirjinsa sai ya masa wato addu'a sai ya ce Allahumma ighfir zamba wa hassin Allahumma ighfir zambahu wa ɗaihir kalbahu wa ahsin farjahu ya Allah ka gafarta masa zunubansa shine Allahumma ighfir zambahu sannan sai manzon Allah ya ce wa tsakir qalbahu sannan kuma ka tsarkake masa wato zuciyarsa wa ahsin farjahu sannan kuma ka kare masa al'auransa tun daga nan wannan saurayin bai sake sha'awar wato min zina ba Allah madaukakin sarki ya canja masa wannan son zinan da karfin min imani saboda ya bar zinan saboda wa saboda Allah subhanahu wa ta'ala bai taɓa sha'awa ba shi ne man taraka shay'an lillahi awwadahu Allahu khairan min ko manzon Allah ce innaka lan tad'a shay'an lillahi illa baddalaka Allahu yawmal qiyamati huwa khairul lak minhu duk wanda ya bar wani abu idan ka bar wani abu domin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya canja maka ranar alkiyama da abin da ya fi shi wato alkhairi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ibn qayyim az-zawji yana faɗa al'iwadu anwa'un muktalifa canjin da Allah madaukakin sarki yake yi wa bayinsa anwa'un waɗansu nau'o'i ne muktalifa wato mabambanta sai ya ce wa ajallu ma yu'awwidu bihi mafi girman abin da Allah yake canja wa bawa idan ya bar sabansa shine al-unusu billahi shine ebe kewa ga Allah sai Allah madaukakin sarki ya zame masa abin ebe mi kewarsa da'iman wa abadan tunanin Allah yana mi cikin zuciyarsa da tuna Allah da na da abin da ya kama da haka wa muhabbatihi sannan kuma sai Allah madaukakin sarki ya sanya masa wato soyayyarsa wa imaninati qalb sannan sai Allah madaukakin sarki ya sanya masa wato nutsuwar wato zuciya ba za ka ganshi a fufus gaba wato yana tafiya ba annutsi menene mi bashi da kokkobo amma kuma an tsaye wato yake a babun misali sannan wa ƙurratihi sannan sai Allah ɗin maɗaukakin sarki ya sanya masa wato mi wa ƙuwatihi sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa wato ƙarfi wa nisha'ihi da kuma wato nishaɗinsa wa farhihi da kuma wato farin cikinsa wa rida da kuma wato yarda an rabbihi ta'ala ga Ubangijinsa maɗaukakin sarki. Zai zamo cewa bayan zuciyarsa wato ta samu wato nutsuwa bihi da Allah din wa quwwatihi wa nishadihi wa farihi wa radahu da baki ɗayan su an rabbihi ta'ala zai zamo da ƙarfinsa da nishadinsa da farin cikinsa da yaddarsa ga baki ɗayansa tana ga baki ɗayan su suna wajen wato ubangijinsa ne wato wato madaukaki sai ya ci gaba da cewa shi ibnu qayyim wa tarku zunubi min asbabil wusulil futuhat wato barin zunubai yana daga cikin asaba wato sababai wato na wusul futuhat wato zuwa ga saduwa ga buɗi a rayuwar mutum ai mun karanta a baya cewa aikata zunubai yana sa mutum ya hana aminan yana hana wato mutum arziki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da muna karanta wato mi asaru zunub wato aminane ababan da suke wato tasiri wato azini cewa hana menene aikata zunubi yana hana wa wato mutum wato arziki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi yake cewa innal innal abda la yuhrama rizqu bi dhanbin yusibahu cewa lalle bawa ana iya hana shi wato arziki saboda wani zunubi wato da yake aikatawa shine tace mana wannan arzikin zai iya zamowa hissi zai iya zamowa ma'anawi wanne ne hissi kamar dukiya da wani matsayi ko abin da ya kama da haka zai iya zamowa kuma ban sunansa wato ma'anawi wanda ba a kallonsa shine kamar a hana Allah maɗaukakin sarki ya hana masa wato yi masa mi ɗa'a da sallah a cikin jam'i da su sallatu ne da su wutiri da su mi raka a tafajarin ababin musali duk wannan an hana masa wato arziki to sabon Allah maɗaukakin sarki yana hana mutum wato ban sunansa wato samun arziki saboda arzikin Allah da kuma saɓon Allah ba sa tarayya a wuri ɗaya. Idan ka ga mutum yana saɓa ma Allah sannan kuma arzikinsa yana ci gaba, to Allah maɗaukakin sarki istidiraji yake yake masa shine kiwon ragon layya shine falan ma nasu ma zikiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta farhu bima utu akaznahum baktatan fa idahum wato mublisuna amma idan mutum ya bar wato saɓon Allah ɗin subhanahu wata'ala wannan rashin menene barin saban sai ya kai shi zuwa ga futuhat wato ya samu wato buɗi wato a rayuwarsa ƙala wane ne salimat bin wato dinar wani bawan Allah mai suna salma bin dinar yana cewa iza azama al'abdu ala tarkil asa idan bawa yayi nufin wato ko yayi niyyar wato barin wato sabo to a tadhul futu wato buɗi wato zai zo masa wa iza fataha Allah subhanahu wata'ala ala abdi duk sahilin da kuma Allah madaukakin sarki ya buɗi wato akan bawansa min kaza in rahmatihi daga cikin taskokin wato rahmarsa bayalil fawzihi ya kai rabon menene rabautarsa wa sa'adatihi da kuma wato mi sa'adarsa wato mi shi ma in an ce alfawzu da sa'ad wajen ma'anarsu wato ɗaya cewa alfauzu wato shine abin nan faza wato tsirarsa wa sa'ada da kuma wato rabautarsa duk wanda Allah madaukakin sarki ya bude masa taskokin rahamarsa to hakika ya samu tsira ta Allah madaukakin sarki sannan kuma ya samu sa'ada wato rabauta ta Allah madaukakin sarki amma ba komai ne zai sa ya samu waɗannan abubuwa guda biyun ba sai Allah madaukakin sarki ya masa wato buɗi na rahamarsa to menene zai jawo kuma Allah madaukakin sarki ya masa buɗi na rahama shine wato barin sabon Allah shine tarkul asam wato barin sabon Allah sai Allah madaukakin sarki wato ya masa ni wato buɗi a rayuwa yanzu da yawa mutane ba sa gane haka kamar yadda wani jimana wai wani arzikin ko duk al'amuransa suna ta ja baya a cikin abin nan ɗinsa nemansa ko abin da ya kama da haka to buɗe bakin wani wai zai ce masa wai sihiri aka yi sai ya je amma masa kai istihara wai istiharan nan da suke ba asalin kalmar ina istikara ne ba ita kuma istikara kowa shi yake yi wa kansa addu'a ce wani baya yi wa wani a babin musa ita istikara saboda manzon Allah cewa ce idza hamma ahadukum bi shay'in idan ɗayan ku ya himmatu zai aikata wani aiki to falyusalli raka'ataini ya salla wato raka'a biyu bai ce falyusalli gairahu wato raka'ataini wani ya masa wato salla raka'a biyu ba shi da kansa zai yi wannan sallar ya nemi zaɓi a wurin Allah subhanahu wata'ala amma mu a ƙasar Hausa Fulani sai aka kwaskware abin maimakon a ce istikhara sai a ce istihara ha'un din sai a ambace shi da mi ha'un a babun misali sai a ce wani ne ya je ya kwanta ya masa istihara ai ya gano masa abu kaza abu kaza ne abu kaza abu kaza wani ma ba abin da ya koyi zo ya mine ne ya shirari ƙarya ya yi mi ya faɗa masa wai babu misali sihiri ne aka yi shi kuma sai ya biyo ta kansa wai sai ya tsallaka yana tsallakawa kuma sai abin ya zamo shine sanadiyar cin bayan arzikinsa yana faɗa mun nace to kaɗan tambaye shi na baya ɗan waɗansu ɗan kurakure ɗan saɓo saɓon Allah kafin yanzu ba kowa ne za Allah maɗaukakin sarki zai ƙaddari ya bashi dukiya ba kuma ya bashi tamakkuni a cikin dukiyar ba sai ka samu wani da yana talakansa ya kama Allah cari da carbi kullum yana masallaci amma daga buɗi ya zo masa sai ka ga su ne kuma ‘yan gaba-gaba irin ‘yan ta'adda ta'adda ba haka ƙaruni ya kasance ba Allah ce kana amina na kana karuna min qaumi Musa fa bada alai da yana tare da annabi Musa amma da ya samu dukiya mi yayi mi yayi wa annabi Musa fa bada alai sai ya ta'addanci a annabi Musa alaihi salam to sai ka samu wani wadatarsa ita ne kuma sanadiyar wato mi batansa sai ka ganshi ko ya kama neman mata ko ya kama wani intikaru ko ya kama wane ne gashi nan dai na gaira ba dalili to matukar ya kama wannan to dukiyar ita kuma ba za ta yi ba ba za ta zauna ba dole a samu ci baya a cikin dukiyar ko kuma kaga ya kama wato caca musamman abin da yanzu ya watsa a cikin samarin mu a yanzu cacar wato wat in ka gansu suna zaune kai ana ta kada wat sai ka ga mutum ana cacar dubu ashirin dubu ashirin kafin a tashi a awa ɗaya awa biyu sai ka ga an cinye mutum naira dubu ɗari biyu ba shi ake fama da shi ba to yanzu mai caci dukiyarsa za ka zauna ba za ta taɓa zama ba wa ya sa'alu na ka'alin kamar walmain sai ce ƙulfi hima ismun kabirun wa manafi uhuma wa ismun kamina ne ƙulfi hima ismun kabirun wa manafi ulin nasi sai Allah ce mi wa ismu huma akbaru mimmi na fi'ima girman zunubin cace da shan giya ya fi mi ya fi amfaninsu idan Allah maɗaukakin sarki duk da mutane suna gani suna benefito suna ci to girman zunubin ya fi wannan ko kaga mutum ya kama wato kudin ruwa duk dai gashi nan mabambanta irin waɗannan abubuwa to ta yaya dukiyar wato za ta zauna kuma to idan ma mutum yana da dukiya a babu misali shi Allah madaukakin sarki ba zai tarrabe shi ba kenan babu ibtila'i a rayuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya dauki dukiyar ya bashi shawara yayi da shi ya bashi idan lokacin da zai karba sai ya ce masa alhaji wane yau zamu karba abin da muka baka na ajiya ai ba zai ba zai faɗa masa kun fahimci wannan to amma mutane duk mu gane ba da yawan mu ko na ce da yawa a yanzu saboda jin tsoron gudun kada arzikin da yake hannunsu ya kare yake sa su suke fadawa waɗansu saban Allah ma haka sai a ce to alhaji ba idan baka dan wani abu ba to abin nan ba sunan dukiyar za ta kare sai a ce to menene in ba a yi sa'a ba a dora shi akan kaba'ir zunub wani dan zina zina da dan luwa luwa da ko abin da ya kama da haka abin shine dan dama dama waɗannan akan shirka wani sai a ce je ya dinga tsuguno a gidan tururuwa ko a haɗa shi da wani aljani yana masa sujuda ko abin da ya kama da ba haka ba ne ba duk haka ne sai shi kuma ya je shi kuma alƙawarin da Allah ya ɗauka na ƙarewa dukiyar idan da ya yi dolan ta sai ta bi wallahi sai ta ƙare in dai Allah madaukakin sarki ya kaddari za ta ƙare idan kuma Allah madaukakin sarki yana so ya jarraba shi idan ya fara wancan ɗin kawai sai a bar masa dukiyar sai ya ga kamar wancan ta'addancin da yake yi ne shine ta sa dukiyar ta tawansu kuma bai san cewa Allah madaukakin sarki talala yake masa ba jira yake ya mutu ya zamo makamashin ina wato makamashin wuta Allah madaukakin sarki ya tsare yasa shi yasa kullum mutane suke ta bure tuburacin dukiya ba sa ganowa abin da yake cikin ita dukiyar ko mulki ko abin da ya kama da haka wani za ta iya zame masa alkhairi wani kuma za ta iya zame masa akasin mi wato akasin alkhairi wato dukiyar tasa shi yasa musamman ma a wannan lokacin namu da dukiyar ta zama ita ce a goshin mi wato mutane a babu misali da manzon Allah ya ce inna li kulli ummatin fitna sai ya ce wa fitnatu ummati mi almal kowace al'umma tana da irin fitinar da ake jarrabarta da ita sai manzon Allah ya ce fitinar al'umma ta ita ce mi wato kuɗi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu akan kuɗi ba abin da jama'a ba za su yi mi ba wato ba za su yi abu na gaba da ta kawo ƙarƙashin wato samaratul wato tarkil ma'asi shine take cewa anna tarakal wato ma'asi wato lalle barin wato sabon Allah silahul lil abdi wato kyautatuwa ne ga bawa fi dunyahu wa ukhrahu wato a duniyarsa wato da lahirarsa take cewa qala ibn al-qayyim ibn qayyim az-zawjiyya yana fada law lam yakun fi tarkil zunubi wal ma'asi illa hibzul jah tace yace da a ce babu wani abu a cikin wato barin sabon Allah illa hibzul jah wato sai dai kare wato mutunci ko matsayi wa muhabbatil khalqi da kuma yanda halitta ko bayi da su dinga son mutun wa salahil ma'ashi da kuma kyautatuwar rayuwa wa rahatul badan da kuma wato futun wato jiki wa quwwatul qalbi sannan kuma da ƙarfin wato zuciya wa na'imul qalb da kuma wato ni'imar ita zuciya din wa amnu fil wa amnu min makawifil fusaqi da kuma wato amintuwa dangane da jin tsoron waɗanda suke wato fasikai ne wal fujjar da kuma waɗanda suke wato fajirai wa qillatil hammi wal gammi wal huzni da kuma karancin wato damuwa da bakin ciki da bacin rayi a cikin wato zuciyar mutum wasunun nuril qalbi da kuma karewar wato hasken zuciya an an taɗifa'ahu zilmatul ma'asi kar wato dufu na saƙon Allah ya zo ya kashe wannan wato hasken wato abin da menene da ya kare wato zuciya ɗin wa husulul menene makrach lahu mimma daƙa alami alal fusak da kuma saduwa zuwa ga almakrach wato mafita zuwa dangane da abin da ya kuntata wato a zuciyar wato fasikai wal fujjar da kuma wato fajirai wata wata minna wata yisiru rizqi da kuma wato yalwatar wato arziki alaihi akansa min haisu la yahtasib ta yanda wato bai sani ba wata sahilu da'ati alaihi da kuma sauƙaƙa wato da'a minene da'a ta Allah wato da'ar Allah madaukakin sarki ta zamo mai sauki wato a gare shi wata sayirul ilimi sannan kuma da ban sunansa sauƙaƙar wato ilimi wasana'il husni fimi fin nasi da kuma yanda mutane da su na masa wato kyakkyawan yabo wa kasaratu du'a ilahu da kuma yanda mutane da su yi ta masa yawan wato addu'a wal halawatu lati yaktasubuha wajhahu da kuma zaki ko kuma zaƙin wato ibada ko zaƙin wato wani imani wanda fuskarsa wato za ta same ta والمها والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس da kuma kwarjini nasa wanda za a jefa shi wato a cikin zukatan wato mutane wa sur'atul ijabatu du'aihi da kuma gaggawar an sa masa wato mi addu'arsa duk wani ibnu qayyim yana faɗa ne yana daga cikin samaratul wato zunub wato fa'ida wato na na barin wato zunubi cewa idan bawa ya bar aikata zunubi duk zai samu waɗannan abubuwan wa zawalil wahshat da kuma wato kaucewar alwahsha shine wato jin tsoro na kadaitaka allati bainahu wa bain Allah wacce take tsakaninsa da Allah madaukakin sarki wa qurbil malaikati minhu da kuma kusantar mala'iku wato zuwa gare shi wal bu'ri shayatinil insu wal jinni minhu da kuma nisantar wato shedanun wato mutane da kuma shedanun wato aljanu wato a yanda yake wal adami kaufihi min al maut da kuma yanda zai wayi gari ya zamo baya jin tsoron mi mutuwa saboda ya san zai je ya haɗu da wa wato Allah ne subhanahu wata'ala sannan sai ya ci gaba da cewa bal yafrahu bihi liqudumihi ala rabbih kai ma yana farin ciki dangane da qudumihi wato halattarsa ko qudumihi gabatuwarsa ala rabbihi wato ga ubangijinsa wa liqa'ihi lahu da kuma yanda zai je ya haɗu wato da ubangijin nasa a babin misali wa masirahu ilaihi da kuma makomarsa a wajen wato ubangijin nasa wa husulu muhabbatullahi lahu da kuma aukuwar wato soyayyar Allah madaukakin sarki a gare shi wa iqbalihi alaihi da kuma yanda Allah madaukakin sarki din zai fuskanto wato zuwa gare shi wa farhihi bi taubatihi da kuma yanda Allah madaukakin sarki zai yi farin ciki da tubarsa wato zuwa gare shi saboda manzon Allah ya ce Allah madaukakin sarki wato ya fi yana da tsananin wato farin ciki dangane da tubar bawansa fiye da mutumin da yake cikin wato tsakiyar jeji ya kwanta zai futa sai dabbarsa sai ta ɓace masa da abincinsa da kuma abin shansa wato akan wannan dabbar can yana kwance sai dabbar wato sai ta bayyana sai gashi wato dabbar tana kansa a tsaye da ya tashi farkawa tsabar farin ciki maimakon ya ce Allahumma ana abduk sai ya ce Allahumma ana ra'amina ne Allahumma ana rabbuk wato Allah ni ne ubangijinka tsabar farin ciki a babin misali to farin cikin da Allah madaukakin sarki yake yi da bawa idan bawa ya tuba ga Allah to ya fito wannan wato bawan da ya faɗi wannan magana din shine ya ci gaba da faɗa shi wato ibn qayyim zawjini yake cewa fa hadhihi al-asarul tarkil ma'siya to waɗannan su ne gurabai wato na barin sabon Allah fi duniya a duniya fa iza mata idan har ma wato ya mutu talaqatul malaika bil bushra mala'iku da su haɗu da shi suna masa albishir min rabbihi bi jannatin daga wajen ubangijinsa wato mi da aljanna cewa suna masa albishir da cewa shi wato ɗan aljanna ne wa bi annahu la kaufa alaihin wala huzunan cewa kuma babu tsoro a tattare da shi sannan kuma babu bikin ciki wa yantaqilu min qabdi dunya ila wadiqaha ila raudatin min riyadil janna shi zai fita daga dufu na duniya da kuma kuncin wato duniya ila raudatin zuwa ga wani tausayi min riyadil janna daga cikin dausayin wato aljanna yuna abu fiha ila yawmil qiyama za a je a yi ta masa ni'ima a cikin wannan dausayi din har zuwa ranar tashin alkiyama haka manzon Allah ya fara idan mutum ya kasance mutumin kirki ne bayan an masa tambaya a cikin kabarinsa mala'ikun da suka masa tambayar da su zaunar da shi ko kuma da su kwantar da shi su ce kai bacci irin bacci na ango sannan a buɗe masa wata ƙofa daga gidan aljanna ni'imar aljanna tana mi wato tana zuwa wato tana samun su sai ce iza ne iza fa iza kana yawmil qiyama idan ranar tashin alkiyama ta kasance kana nasu fil fil harri wal araqi mutane da su kasance fil harri wato a cikin zafin rana wal araqi da kuma wato gumi da manzon Allah ce yuduna shamsu yawmal qiyama ala ru'usil kalaik za a kusanto da rana a ranar tashin alkiyama daidai kayukan mutane gumi ya ta fitowa a jikin mutane wani gumin sa iya idan sawu wani iya kunkumi wani iya idan sa ne iya gwiwa wani gumin sa iya kunkumi wani ma gumi ya masu linzami haka gumi zai ta faraya wato a ƙasa amma shi wannan bawan Allah wanda ya bar aikata sabo a duniyance wa huwa fi zillil arsh yana cikin inuwal al'arshin Allah a ranar tashin alkiyama fa idan sarafu min baina yaday Allah idan suka tafi a gaban Allah madaukakin sarki bayan Allah madaukakin sarki ya hada isabi tsakanin bayi ‘yan wuta za su tafi wuta ‘yan aljanna za su tafi aljanna to a kaza bihi za yamini sai Allah madaukakin sarki din ya sanya shi ya zamo a ɓangaren wato ‘yan dama wato su ne ‘yan aljanna ma'a auliya'ihi tare da waliyansa almuttaƙina waɗanda suka yi takatsantsan da dokokin Allah wa hizbihi da kuma rundunar Allah ɗin almuflihina waɗanda suke wato rababbu iji Allah maɗaukakin sarki wa zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim lalle wannan falalar Allah ce yana bayar da ita ga wanda yake so wallahu wasi'ul alim lalle Allah madaukakin sarki wato mayalwacin wato falala ne shine abin da ya kawo abu na ƙarshe da ta kawo dangane da abin da zai taimaka wa mutum ko kuma ƙarƙashin wato falala ko kuma wato na samaratu tarkil wato zunub wato fa'idodi na barin wato zunubi shine jaza'ul hasani min Allah wato shine kyakkyawan sakamako a wurin Allah madaukakin sarki saboda Allah madaukakin sarki ya ce waliman kafa maqama rabbih jannata yana ga wanda ya ji tsoron ubangijinsa ya ji tsoron matsayin ubangijinsa me ke gare shi jannatan wato aljanna guda biyu Allah maɗaukakin sarki zai ba shi aljanna guda biyu a lahira shine mujahid yake cewa wa huwa ar-rajulu yuridu an yazniba shine mutumin da yake so sai aikata wato sabo fa yazkura maqama rabbih sai ya tuna da matsayin ubangijinsa ya tuna da girman ubangijinsa fa yada azzamba sai ya bar wannan aikata zunubin saboda girman ubangiji to duk wanda yayi haka sai ya ce to wal muradu bi qawlihi ta'ala kuma fadin Allah madaukakin sarki da yace jannatan ijmu jahid shine ihdal jannatai ɗaya daga cikin aljannoni guda biyun da Allah ya ce zai bashi jaza'an ala tarkil menene munhiyat sakamako ne a bisa barin waɗannan abin da aka hana ɗin sai Allah ya bashi wato aljanna guda ɗaya sai ya ce wal ukra ita kuma ɗaya aljanna ɗin ala fi'ilin ɗa'at Allah maɗaukakin sarki zai bashi ita ne a bisa aikata wato ɗa'a da yake ashe duk wanda ya jikiye ban sunansa ya tuna girman ubangiji wajen aikata sako sai bai aikata ba to yana da sannan kuma ya aikata da'a maimakon aikata sakon to Allah madaukakin sarki zai bashi aljanna guda biyu aljanna daya saboda ya bar aikata sako aljanna daya ita kuma sakamakon mi aikata wato wannan da'ar wato da yayi a babin misali shine abinda ya kawo wannan shine karshen abinda ta kawo dangane da abin da ya shafi wato asaru zunub da kuma yadda mutum zai kubutar da kansa daga hanyar halaka ko abin da ya kama da haka in Allah ya kai mu karatu na gaba za mu tashi akan gundarin littafin shine mukaffaratul ashara ababan da suke kankara zunubai guda goma da shi wato ban sunansa ibn ban sunansa ina ne ibn taymiya ya kawo su da almajirinsa wato ibn qayyim zawjiya su ma ya kawo su sababan da mutum idan ya lazimce su za su zama masa wato ababen kankar zunubansa duniyarsa wato da lahirarsa Allah ya ba mu ikon karanta su kamar yadda ya kamata abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka fusko kuma muna roƙonsa subhanahu wata'ala ya yafe mana karancin sanin mu ne da kuma wato fisga wato na shaidan kuma ya ba mu ikon aikata waɗannan mukaffiratun zunub ababen da za su na kankara wato zunubai shi ɗan adam da'iman wa abadan wato bai rabuwa da zunubai kamar yadda kullum muke faɗa sai dai na wani wato ya fi na wani amma babu abin da zai sa ya wanke shi daga wannan zunuban nasa shine wato sai tuba kamar yadda shine abu ma na farko da ya fara kawowa daga cikin ababen da yake kankara zunubai shine at-taubatun nasuha wato ingantacciyar tuba kuma manzon Allah ya ce attaqid minaz zambi kama la zambala cewa mutumin da yake tuba daga aikata zunubi kaman ma bai aikata wato zunubin bane yace kuma at-taubatu tajufu ma qabla cewa tuba tana kankare ko kuma tana shafa abin da yake kafinta duk laifin da mutum ya aikata idan ya zo ya tuba taubatin nasuha wannan tubar ta riga ta kankare sai dai idan hukukul wato abin nan hukuk na mutane ne wannan kuma Allah madaukakin sarki baya yafewa sai dai idan waɗannan bayin ne suka yabe wato haƙoƙinsu amma idan dai tsakaninsa da ubangiji ne komin girman laifin Allah ya riga ya nuni ya riga ya yafe shi matukar yayi taubatun nasuha to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu ikon yin tuba wacce take ingantacciyar tuba tubar kuma ta zame mana wato har ƙarshen rayuwar mu wato kuma har mu je mu sadu da ubangijinmu wannan tubar wato tana mana wato amfani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أنت الذي أنت الذي أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين